أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولعلمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه yace haka nan yake hukunci na mana ankara alqur'ana wanda ya musun alqur'ani au harfan minhu ko ya musun harafi ɗaya daga cikin alqur'ani au gayyara shay'an minhu ko kuma ya canje wani abu daga cikin alqur'ani au zada fihi ko ya ƙara wani abu
fi'il al-fa'il kamar fi aikin fa'iliya da ismailiya eh, kamar yadda suke a canja wani abu ko a kara ko a rage kwace ma ba a yadda da ƙur'anin ba
أو زعم أنه ليس بحجة للنبي صلى الله عليه وسلم ko ya raya cewa shi ƙur'ani ba hujja ba ce ta annabi alaihi salam
وليس فيه حجة ولا معجزة aw laysa fihi hujjatu yace ba wata hujja a cikin ƙur'ani wala mu'jizatin ba wata mu'jiza a ƙur'ani كقول هشام hudi مودي kamar maganar hisham al-hudi ƙur'ani ba hujja ba ce ba wata mu'jiza
ومأمر سيف saimari ma'amurar saimari shi ma haka ya ce
إنه لا dillu يدل على alallahi الله ƙur'ani baya wani nuni akan Allah yadda mutum zai san Allah ولا حجة فيه ila rasulihi babu wata hujja a cikin ƙur'ani da take nuna wa manzon Allah sallama akan gaskiya yake ولا يدل على ثواب ولا إقاب ولا حكم baya nuni a bisa wani samun lada ko yin hukuma ta lahira wala hukum ba wani hukunci ma a cikinsa
ولا محالة في كفرهما ba la- ba بذلك- makawa wajen kafurta su su biyun nan بذلك zalikal kauli القول da wannan faɗi nasu وكذلك نكفرهما haka kuma za mu kafurta su بإنكارهما domin musunsu da suka yi أن يكون في سائر المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم cikin lahu ya ce suka yi musu suka cewa wato duk wato tarsashin mu'ujizojin annabi alaihissalamu a cikin sun yi musan cewa hujja ce ga annabi alaihissalam
أو في خلق السماوات والأرض دليل على الله ko kuma musun da suka yi cewa halittar sama da ƙasa dalili ne na samuwar Allah su su ce bai sai da wannan ba بمخاطبتهم ilmul ijma'a إجماعا wan naqalal mutawatir نقل المتواتر mutawatir anin nabi sallallahu alaihi wasallam domin sun saba ijma'i إيه.
da kuma nakali mutawatiri wanda yake an karɓo daga jama'a wacce ta fi gaban ta karya zuwa jama'a wacce ta fi gaban ta karya haƙi zuwa yau أمم. بإيج- بإيجاده haza بهذا kulli so da kafa hujjarsa da wa'annan baki daya inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab duk aya ce إيه. وتسريه القرآن bi da به kuma kururuta da alqur'ani akan wannan ya fito kwalo kwalo ya fada
وكذلك من أنكر شيئا مما نص فيه القرآن hakanan wanda ya musun wani abu da ƙur'ani ya yi furci ya faɗe shi ya nassanta shi to, بعد علمه أنه من القرآن bayan saninsa cewa wannan daga alƙur'ani yake
الذي في أيدي الناس ƙur'anin da yake hannun mutane ومصاحب umar sahifil المسلمين musulmi ne na cikin musafin musulmi sai ya musanta ولم يكن جاهلا bai به kuma zama jahili ba ne na wannan ولا قريب أحد fil islam ba kuma farin shigan musulunci ba ne ba sabon tuba ba ne واحتج الإنكار فيه ما بأنه لم يصح النقل عنده yawa to hujja da ya kafa Mm.
ta musu akan ƙur'anin ko abin da ya nasa ya faɗa shi dalilinsa na farko lam yasihan naqalu indahu shiro alqur'anin da nassan shi a gurinsa bai inganta ba
ولا بلغ balagahu ilmu bihi sannan sani da wannan cewa ingantacce ne shi bai inganta ba bai zo ba ولتجويز aw li محل- tajwizil wahmi ala naqili Ala naqili.
ko kuma halatta rudewa إيه.
da wahami ala naqilihi ga wanda ya ciro wannan nassin فنفت ونكفره بال- بكين بالطريقين المتقدمين.
المتقدمين nana mu kafurta shi da takwarkun nan guda biyu duk da yi cewa lam yasahan naqalu bihi إيه.
ko kuma ya halatta musu wahayi wanda suka ɗauko sai a ce kafiri ne لأنه مكذب Qur'an للقرآن domin ya karyata alqur'ani مكذب للنبي صلى الله عليه kuma ya وسلم karyata annabi sallallahu alaihi wasallama إيه. لكنه تستحق ta sattara bi da awahu Tara bi da amma ya awahu.
suturta kansa ne da da'awar wannan hujjojin da yake barawa kawai don ya kare kansa ne amma kafirci ne
وكذلك shi من qur'ani an san lokacin da aka zo rubuta shi shine awwalu nassin duwina fil arabiya duk abin da aka samu qur'ani shine farkon da aka taba rubutawa annabi alaihi ya kula da shi ya rike amana da lokacin da ya sauka ko dare ko rana sai an rubuta shi yana da marubuta sun kai 41 ko a halin tafiya a kwalin zaman gida ina sauka za a yi bayani sai su rubuta in an rubuta ko sai an karanta ya ji sai sun akwai sakada mai rubutun ya rage wani abu wajen gaggawa sai ya ce masa baka sa kaza ba sa in ya saka sai ya karanta to haka aka yi ta yi har ƙur'ani ya cika sannan duk wanda za a sa shi rubuta sai da hujja akwai shaida a lokacin suna bukar radiyallahu anhu da aka zo aka sami yakin banu hanifa hafizan ƙur'ani da yawa suka yi shahada suna umar radiyallahu anhu ya zai ce khalifa ina ba da shawara littafin nan a rubuta shi domin aka dogara da hadda masu hadda suka rasu to ba za a rasa ƙur'ani suna bukar radiyallahu anhu ya ce shi kuma ba zai yi abin da annabi alaisan bai yi ba shi kuma sai na umar jiran bai kara masa bayani ba zai ce wallahi innahu khairu na rantse maka da Allah alheri ne abin da ce masa kai shi ya tsaya a matsayinsa shi ma ya tsaya a matsayin da suka zama kamar wa- wannan bai san wannan ba saboda kowa iya gaskiya sai yake amma daga baya sai Allah ya haska kawo sai na abubakar radiyallahu anhu ya fahimci magana ta sai na abubakar umar ya ita ce gaskiya sai ce a zo a rubuta ya kafa kwamiti wanda aka saka zai da ibn sabit al-ansari radiyallahu anhu ya zama shine chairman na rubutun qur'ani aka saka su khalid ibn al-walid sabla ibn sa'ibi duk aka zuba su a ciki aka ce su zo a zauna a masallacin annabi alaihissalam to shine aka zo ake rubutawa duk wanda izo da wani abu a jikin fata ko a sassake ko a jikin kashi ko a jikin dutse to sai an kafa shaida cewa wane ne lokaci kaza a gaban wane da wane annabi alaihissalam ya sa shi rubuta kuma ya karanta annabi sai ya tabbatar da cewa haka yake in kuma da ka izo hadda in ya kawo ta ba sa yadda da hadda cewa hadda ce ƙur'ani ne sai an shaide shi cewa wannan abin da ya karanta annabi ne alaihissalam ya karanta masa haka kuma ya karanta gaban annabi alaihissalam annabi ya tabbatar da wannan sai da wannan to da aka suka rubuta ƙur'anin gabaki ɗaya aka haɗa shi ya tabbata aka sake bi aka ba aka ba aka bi aka tabbatar komai ya cika to wa'anda suka yi shaida bayan zamanin suna Usman radiyallahu anhu ya zo aka rubuta shi da lahajatu quraishi sahabbai wanda suka ga annabi alayhi salam suka ji karatun annabi alayhi salam suka yi sallah bayan annabi alayhi salam suka yi jihadi karkashin tuta annabi alaihi salam suka bi shi aikin haji wanullahi alaihim su dubu goma sha biyu su ne suka shaida wannan ƙur'anin da muke karantawa to duk wanda ya musanta shi da man kafiri amin
وكذلك من أنكر الجنة أو النار haka wanda ya musun cewa aljanna akwai ta ko wuta ma akwai ta yace a babu أو البعث ko kuma ya musun cewa babu tashin alkiyama أو ko الحساب kuma babu hisabi أو القيامة ko kuma yace ba ma kiyama فهو كافر بإجماع ijma'in da shi yana ya kafarta da ijma'in malamai linnasi alaihi saboda nassin qur'ani ya ta faɗa akwai wuta akwai aljanna akwai tashi akwai hisabi akwai kiyama وإجماع الأمة على صحة النقل mutawatira da kuma haduwa al'ummar musulmi a bisa ciro shi ingancin ciro wayannan hukunce-hukunce da magana wuta da aljanna da tashi da hisabi da kiyama nakali ne mutawatiri wato jama'a yastahilu tawaduha alil kazibi wanda ya haɗu wato mustahili ne su haɗa kan karya su karɓo daga wayannan su ba wayannan su karɓo daga wani haka tashin kiyama da magana wayannan duk suke
وكذلك من اعترف بذلك ولكنه قال إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنا غير ظاهره yawa sai haka ya ce mani tarafa bi zalika wanda ya kirare ya yadda da cewa akwai wuta akwai aljanna akwai tashi akwai hisabi akwai kiyama sai dai ya ce inal muradu bil jannati wan nari shi abin da ya fahimta manufar wuta da aljanna da tashi da nashari da za a yi wato fansama al'umma da lada da iqabi da za a yi ma'anan gairu zahiri ma'anar ba tabili ba ce wani abu ake nufi ba wannan ba
وأنها lazzatun ruhaniya cewa laz- jin daɗi ne na ruhi kawai shi sa su falasifa suka ce ba za a tashi jiki ba ruhin za a tasa jin daɗin aljanna ba na jiki ba ne ruhi ne kawai azaba ta wuta ruhi ce kawai
ومعان baɗina باطنة wace ma'ana ce wace boyayya kawai كقول النصارى والفلاسفة baɗiniya wa ajal mutasawwifa da faɗan nasara da falasifa da baɗiniya da shashen sufaye waɗansu suka tafi akan haka
وزعم أن معنى القيامة suka ra- ya raya cewa ma'anar kiyama الموت almautu kawai mutuwa ita ce kiyama
أو فناء محض mahadun ko kuma rashi ne tsora wato an kare kuren shi kenan وإنكار wan kiradu hay'atul وإنكار aflak الهيئة da kuma الأفلاك karewar aflak falakai falakai da ake da su kamar sama su ƙasa su taurari su rana su na jamwa shi'ira su simakul rami simakul agazali duk irin waɗannan su na jamwa shi'ira cewa su ne za su ruguje su kare babu kawai shi ne ma'anar kiyama wata lilil alamin وتعليل alamin العالم wai wargaje كقول بعض ba'adil falasifa kamar faɗa ba'irin falasifa
وكذلك نقدر بتكفير غلاة latin rafida الرافضة.
ce haka nan muke yankewa da kafircin wulatun rafida wato namu'i ne na shi'a wanda suke yan gani kashe ni fi في kaulihim قولهم cikin faɗarsu إن الأئمة a'immata afdal min al-anbiya الأنبياء cewa su shugabanninsu na shi'a sun fi annabawa Eh, to haka suke tafiya haka kuma wanda aka yi mutu'a aka haife shi إيه.
to cikin littafin lillahi sun wali tarihi an yi mutu'a ta samu ciki kasan daman ba aure ne na dindindin ba don an samu ciki na waye ta yi da wancan ta yi da wancan sai shi dan ya masa wata wata na shigo shigo da zurfi sai shi ai wannan da dan da aka haifa ta wannan yana da daraja ta fitan annabi saba'in wadda haka in ta haifi irin wani ba za ta ji ko sai ta shafa shi ma ana ganin mai wata albarka ce da ba amin
فأما من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا يرجو إلى الإبدال الشريعة hakanan ya ce mana ankara amma wanda yi musulun ma'urifa bi tawaturi abinda aka sani da tawaturi wato an karbe shi daga jama'a mai yawa zuwa ga jama'a mai yawa min al-akhbari na labari da sira da garurruka amma wannan in yi musu abin ba zai zama ya lalata shari'a ya bata ta ba
والبلاد wala yufdi ila inkari qa'idatin min ad-dini ba kuma zai bayi zuwa inkarin ko musun wata ka'ida ta addini ba ka inga kare ga zo ta wata tabuka tabuka yayi musu yace shi ba a yakin tabuka ba أو مؤتة ko yace ba a yakin ma'uta ba أو أو وجود abi أبي bakarin wa umara ko وعمر yace shi ba amma yi sai na abubakar ba sai na umar ba أو قتل usmanu ko عثمان yayi musu yace ma ba a kai sai na usmanu ba أو خلافة ko yace علي ma sai na rabi ya khalifa ba إيه، مما علم innaka بالنقل la darurata الضرورة.
wanda aka sani da nakali aka ciro sa da rora cewa wannan ba abin da zai kore wannan
وليس في إنكاره جهاد Juhudu- الشرع juhu- jihadu shari'ati in ya musanta wannan ba musanta shari'i ba فلا سبيل إلا takabiri to ba a da farin ta hanyar da za a kafarta shi bi بجهاد jihadi ذلك zalika saboda musun wannan وإنكار ko وقوع العلم ilimi da له kuma yin wato musun afkuwar ilimi akan wannan إذ ليس في ذلك أكثر من mubahata المباحة yace ba wani bane wani abu bane a ciki mafi yawa sai mubahata shine kawai wato san musu a ganin gaskiya a take shine mubahata da kaga su yahudu kaumun buhutun buhut wallahi dan salamu ya goye bayan tufaniya shi da annabi a tsibirin ga mu- kaga yadda yahuda suke ya ɓuya sai ya ce ka tambaye su ne waye babla ɗan sana suka ce wai wannan mai ilimi ne ɗan masu ilimi babban mutum ɗan manyan mutane sai da suka gama faɗa sai ya buɗe daga bayan tafaniya ya ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah ya ce ai mutumin kaza ne suka ɓata ɗan kaza kaza sai da ka gaba hutu haka kurin sai musu da sun rufe abu to da wannan ba ka ba kuma ne illa wannan
وإنكار hishami هشام ma abbadi Abbadi.
waqa'atul jamal kamar hisham da abbadi sun musanta afkuwar waqa'atul jamal wadda aka yi din nan bayan annabi sai ya bar duniya muharabatul محاربة ali علي man khalafahu man da khalafahu.
kuma yakin da sai na ali ga wanda suka saba masa iyake su suka ce duk ba ai ba To, fa'amma in da affa zalika min agajin min jihar tomatin na ilina sai dai kuma wata matsalar da ya fito ta ita in ya raunana wannan To, min jihati tuhumatin naƙili wani ajali tuhumatin naƙili na Eh.
domin yana musun wanda suka ciro wannan suka karɓo To.
tarihin wannan din to, waham.
wawa amal musulmi na ajima Musulmina.
ajima Ajma'al munaki.
ya wahamtar da musulmi baki ɗaya ce duk rudu suke wani kafiru bi zalika Kafiruhu bi ba wani za a kafarta shi To, duk Sarayani.
sarayani ila ibadar Ibadar shari'a shari'a.
to wannan zai ja wu zuwa ɓata shari'a ce ba bi ita domin in aka zama wanda suka ciro wannan dai wahami suka yi eh, kuma ana tuhumar su har su suka ɗauko shari'a saboda aka ita aka rushe gaba ɗaya
mm. fa'amma man ajma'a mm, man an kara lajima a أنكر الإجماع المجرد mujarrad الذي ليس طريقه النقل tawatin sha'i shari'i amma wanda ya musun ijma'i wanda yake mujarradi kawai ba cikinsa babu tafarkin nakali mutawatiri daga mai shari'a عن shine annabi alayhi salam
عن الشارع ai shine an mai shari'a annabi alayhi salam تو فأكثر المتكلمين من الفقهاء wa wa min al-fuqaha
والنزار wanda zai fi hadha al-babi qalu bi takfiri باب قالوا kulli man تكفير كل من خالف khalafa al-ijma' as-sayyid الإجماع sahiha tukallimun da fuka da nuzar a cikin wannan babin sun faɗa da takabiri kulle man khalafa al-ijma'a sahiha wanda dai ya saba ijma'i ingantacce al-jami'a Al-jami'a li shuruɗil ijma'.
ijma' wanda ya cika sharadin ijma'i al-muttafaqu alayhi umuman wanda aka ittifaqi akan sa to shine ya kafirta wa hujjatuhum qalu qawluhu ta'ala dalilin sai ta ce faɗar sa madaukakin sarki wa man yushaqiqir rasula rasula min ba'da ma tabayyana lahu al-huda.
ana ayata in shaƙiƙa rasulun wa'adi ma ta bayyana lahuda Eh.
ko ya tabi gaira sabilin mu'minina to na wallahi ma ta walla wani sulhi jahannama shi to shi ne duk wanda aka ce ga ijma'i ya ce ya fita Eh.
ba zai fada akan wannan sai ya shiga cikin man shazza shuzza bihi ila nari yadullahi ma al jama'a Eh.
man shazza shazza shuzza bihi fin nari Allah ya kiyaye mu.
wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama da faɗa manzo Allah mai tsira da macin Allah da ya ce man khalafa al-jama'ata Al-jama'ata qida.
qida shibri da shibirin wanda ya saba wa jama'ar musulmi ke da shibirin to daidai da ɗani ɗa gwargwadon ɗani ɗa faqad khala'a rabatar islam min uniki ya cire igiyar musulunci daga wayansa
وهك ijma'a haka suka hakaito ijma'i التكفير ala takfiri man khalafa al-ijma' wa sakafurta wanda ya saba wa jama'i وذهب الآخرون إلى الوقوف an al-qadar عن القضاء التكفير wa'ansu kuma suka tafi zuwa tsayawa ko suka cik gabaran yanke kafirta shi kafirta ma kalafar ijima خالف الإجماع wanda ya saba ijima'i الذي يختص na kalifin ulama wanda ya keɓanta da cewa nakalinsa daga malamai ne To, وذهب الآخرون إلى التوقف في تكفير من خالف إجماع الكائن عن النذر hakanan kuma suka wayan suka tafi akan tsayuwa suka cik a wajen kafirta wanda ya saba ijima'in da alka'ina an nazari wanda shi ba a sai ta hanyar nazari sai an yi bincike an yi bincike an yi amfani da hankali da basira
كتفير النزان بإنكار بإنكار الإجماع كما كفر تنزام da ya yi inkarin ijima'i shi kuma
لأنه بقوله هذا domin sai da مخالف faɗarsa wannan مخالف cikin لإجماع ijima'a salaf السلف.
ya saba ijima'i na magabatan al'ummar musulmi To, على احتجاجهم به tarikul خالق ijima'i للإجماع alhaji jajihin bihi domin kafa hujjarsa da shi إيه.
ya zama kharibul lil ijma ya keta ijima'i
قال القاضي أبو بكر kadi abubakar ya ce القول عندي faɗa wato magana ne a guri na أن الكفر بالله بالله هو الجهل الجهل بوجوده بوجوده kafirci ga Allah shine aljahl biwujudihi wato a jahilci samuwar Allah والإيمان بالله kuma هو, imani ga Allah هو علم wal وجوده.
ilmu biwujudihi shine sanin samuwarsa وأنه لا يكفر أحد kafaru بقول ahadun ولا رأي إلا أن يكون هو جهلا ce بالله la yukaffaru ahadun ba a kafirta kowane mutum daya bi kaulin da magana wala ra'ayin ko ra'ayi ila an yakuna wala jahal billahi sai dai man nan fadar ko ra'ayin ya zama jahilci ne akan Allah bai fahimci Allah ba cewa bai bai da akwai samuwarsa ba
فإن أساء بقول أو فعل نسى له ورسوله in ya sako da faɗar magana ko aiki wanda ubangiji ya nassanta shi manzara sama ya nassanta shi أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر kuma musulmi sun haɗa akan cewa ba a samun wannan aikin ko furucin sai daga kafuri أو يقوم دليل, دليل على ذلك ko kuma dalili ya tsaya akan haka فقد bakar kafara ko ne ya كفر mu ya kafarta ليس لأجل, ajali kauli لأجل قوله ba dan fadarsa ba أو ba فعله dan aikinsa ba لكن لما يقال yuqarinu sha wanda ya sarke da shi min min al-kufri al-kufri na kafirci kufur billahi shi kafirce ubangiji la yakunu baya illa bi kasancewa thalathati sai ta fuska ɗayan fuska uku to ahaduhuma na farkon sa ahaduha na farko al-jahlu billahi ta'ala to jahilci Allah madaukakin sarki والثاني na biyu kuma أن يأتي فعلا eh, ya zo da wani aiki أو يقول ko قولا ya faɗi wata kalma magana يخبر الله wa rasulu ورسوله wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada labari manzon sai ya bada labari أو يجمع المسلمين ko ko أن malamai suka ذلك haɗu anna zalika cewa wannan لا يكون illa إلا من min kafirin كافر baya faruwa sai daga kafiri كالسجود للسنة nami kamar sujada ga gumaka والمشي إلى ilal الكنائس kana'isi biltizami zana بالالتزام zinari da tafiya coci mu ce ɗauko nan janjamin ya ɗaura مع a sahabi a tare أصحابها da ma'abota tafiya can ya shiga ayarinsu في ya yi a أعيادهم cikin bukukuwansu أو يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن لا يمكن معه da ilmin billahi بالله.
sai ce ko kuma ya zamana wannan kalmar a fircin ko aikin ba zai yiwu a ce wanda yake yana da ilimi akan Allah ya san shi wato ya yi shi ba
قال فهذان الدربان Rarrabani wace wayannan sinfi guda biyu ko وإن لم guda abubuwa guda biyun nan وإن لم يكونا جهلا بالله ko ba su zama wato jahilci ne da Allah ba فهما علم أن ko alama ce فاعله da كافر wato fa mai aikata su kafirin mun salikun minar imani wanda ya sabe kansa daga cikin imani kan da ke sabe wato dabba wato dabba daga fata to فأما ai من hukun ta fita eh ya ce uku من دينه abu ukun ya fada can na farko aljahalu billahi nan da ya ce haza da darabani تو daya إيه an yi a ce fi'ila aw ya kula qawla إيه amma yukbiru Allahu wa rasuluhu aw jami'ul muslimina ala anna anna zalika la yakunu illa min kafir فاعل
wannan shine ɗaya kenan ko kuma aw yakunu zalika yakunu zalika alqawlu aw alfi'lu la yumkinu ma'ahu alilmu billahi إيه shine na biyu don ka hada shi da wancan uku kenan وكوتو.
shi yasa ce fa hazani darbani wa illam yakuna jahalan billahi kaga ya cire wancan fahuma alamun anna fa'ilahum kafir munsalihun min al-iman إيه إيه. فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى amma wanda ya ce wato ya kore siffa daga cikin sufofin ubangiji madaukakin sarki azzatiya siffa na ta zati أو جحدها مستبصرا بذلك ko ya musanta yana da sane akan كقوله haka إيه كقوله ليس بعالم kamar yace Allah ba alimi ba masani bane ولا ba قادر mai iko bane ولا مريد ba mai nufi ba ne ولا ba mai متكلم zance ba ne والشف ذلك makamancin wannan من صفات الكمال الواجبة له تعالى daga sufofin kamala wanda suke wajibai a ga ubangiji maɗaukakin sarki فقد نص أئمتنا على الإجماع hakika malamanmu sun nasanta a bisa على wato كفر ijma'i من نفى عنه تعالى alwasu biha الوصف.
wata kufur- kafircin wanda ya kore wa Allah sufantuwa da ita wa a arahu Allah ya cire masa ita ya tsare ta shi daga ita وعلى هذا ومن قول سهول kunun akan wannan aka ɗauki maganar su kununu da ya ce من قال ليس لله ك- Amin fa huwa كلام kafirun wanda dai ya ce Allah ba shi da zance fa huwa kafirun وهو لا يكفره la المتأولين yukaffiru almutaawwilina amma shi إيه.
suhununu baya kafarta masu tawili kama كما kaddamna قدمناه kana amma anan ya ce wanda ya kore wa Allah wannan Eh.
kafiri ne
فأما من جهل صفة من Min sifati- min هذه sifati- الصفات sifati. amma wanda ya musanya sa siffa waye musu ya jahilci siffa daga wa'annan siffofi haka lafal ulama ihawuna
iftalafal ulama'u hahuna malamai sun yi saɓani a nan to fa kaffaru ba'dhum shashinsu sun kafirta shi wa hukiya zalika an abi ja'far farid dabari an hakaito wani ga abi ja'far dabari wa wa ghairi garihi da waninsa wa qala bihi abul hasan hasan al-ashari al-ashari marratan kuma sau ɗaya an samu abul hasan al-ashari shi ma ya tafi akan haka wa sahabat da'ifatin ila anna hadha la yukhrijuhu an ismil imani wata jama'a kuma ta tafi akan cewa wannan ba zai fidda shi daga cikin sunan imani ba to wa ilayhi raja al raja'a ash'ari kuma ash'ari sai da wannan magana da ita da ya tafi a cin ko sai da wannan
قال لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا.
اعتقادا domin bai yanke ba itiqadan ya kadau bi sawabi wanda ya yanke cewa daidai yake ya tafi akan abin da ya tafi akai dai yace kawai shine daidai ويراه دينا dinan wa shar'an kuma ya ga addini ne kuma shari'a ne وإنما يكفر من wani من ita اعتقد kada annan أنه makalahu hauku قاله حق sai dai wanda yake kafarta sai wanda ya kudurci abin da ya faɗa gaskiya ne amma jahili shi ba shi da tabbas to da haka ba za a kafarta shi ba واحتج هؤلاء بحديث hadisi سوداء saudai da wannan wancan kafa hujja da hadisi sauda baiwa ce تو Eh,
وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب منها التوحيد eh, لا غير بها annabi alaihi salam talaba min har tauhida tauhidi ne ma daga gurinta la gairi ba wani لا abu غير ita wannan sauda shi shari'a bin Sau- bin suwaid sakafi ne mahaifiyarsa ta yi masa wasiya cewa ya yanta baiwa mumina to sai je gurin annabi alaihi salam ya ce ga abinda mahaifiyarsa ta masa da ta ya gaya masa sai annabi alaihi salam ya sa aka zo da ita wannan baiwa wasu annaba alaihi sai tambaye ta ya ce aina lau sai ta ce fi samai man ana ta ce an ta rasula ce e ta ya ha'i mumina yanta ta kawai mumina ce su shi ne alƙali ce talaba min har tauhi da lagayin kawai tauhi ne so da lokacin gumaka ake bautawa to dai hankalin ya tafi a nan to ita tun da bata yarda da gunki ba ta ce ai wanda yake bi sama'i ta ce shi ta ta tabbatar tauhidi waye ne wanzan Allah ne wanda da shi ne wanda suke kafa dalili su ce Allah yana sama na ba na ba lai ba haka yake nufi ba ita ma ko ba haka ba ba ta da wani yanki a kan wani ita dai tunda ta san gunki ba daidai bane kuma akwai wanda ba a gani ta ce yana sama shi kenan
وبحديث القائل لئن قدر الله قدر الله على علي
Eh, وفي رواية إيه، فيه لعلي لعلي أجل الله eh, ثم in قال ubangiji ya sami iko a kaina ko kuma ya takure ni ko kwale ali a dillullah wani zan iya goyewa Allah da abu Allah ba zai sani ba
فغفر الله له sun makala fa gafara Allah ثم lahu.
قال insha Allah ya masa gafara
قالوا ولو ويحس أكثر أو الناس أكثر الناس عن الصفات.
الصفات da za a bincika mafi yawan mutane akan sufofin Allah ko وكوشف shefu kuma a kokarin yaye lamarinsu لما وجد da man من ya'lamuha يعلمها illa al-aqal.
إلا الأقل akal da za a samu wanda zai gane sufofin Allah sai kaɗan na haka ba za a kafarta mutane a kan wannan ba. Allah sarki.
وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث biyu waje Biyu biyu wajohin wani kuma ya Yana- ba da ansa akan wani hadisi ta fuskoki أن قدر معناه kaddara eh ma- kaddara ba annasa shine kaddara ya kaddara ولا يكون شك شكه في قدرة على إحيائه baya shakka a cikin ikon ubangiji a bisa ya raya shi تو بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع.
بشرع eh sai dai a cikin nafsir ba'as wato tashi wanda shi ko sai a shari'a aka san shi ya sai a shari'a ke sanin wannan tashi wani ba shari'a ba mutum ba zai ɗauka za a tashi ba ya taɓa ganin mutuwa aiki amma bai taɓa ganin wani ya tashi ba
wala allahu lam yakun radda inda hun bihi shar'un yuqdau alayhi wataƙila wannan babu wani shar'i shar'i wato wato hukunci na shari'a ko ilimi na shari'a wanda yake yanke da ya taɓa zuwa musu to ta za ta shi kiyama to fa yakunu shakku fihi na Kufran.
kufra kuma shakka a cikin haka a lokaci da makafirci to ba shi da wannan
fa amma ma lam yarid yarid bihi shar'un fa huwa min Mujawwazatil mujawwazatil uquli.
uquli amma abin da shari'a ba ta zo ba shi kuna daga cikin abin da hankali zai iya halitta shi
aw yakunu qadara bi ma'ana da dayyaka.
yaga ko kuma kadaran ya zama ma'ana da yaga to wa amma yakunu man ما فعله بنفسه
amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu إيه، fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman أكرم wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana to shine kadaran wannan ya takure kunta ta masa a samu
بنفسه إزراء عليه alaiha عليها ya إيه، kone ma fa'alahu bi nafsi izra'an alaiha ya zama abin da ya aikata wa kansa shine wulakanta kansa yi Wa wa gadaban gadaban li li isyani hali isyani.
ko fushi da saba wato saban da yi تو وقيل إن إيه، إنما قال ما قاله ko وهو gairu غير akil عاقل da kalami لكلامه wataƙila ya faɗa abin da ya faɗa bai hankalci abin da ya faɗa ba تو ولا دال lafazi bai للفظ kuma rike lafazin ya yi aunarsa ba تو مما استولى alaihi min da jaza'i domin abin da ya mamaye shi na jaza'u ya kwace shi والخشية التي والخشية أذهبت da tsoro allati azhaba لبه.
lubbahu wacce ta tafi da hankalinsa فلم يعاكس kazbihi to به ba za a kama shi da wannan ba
وقيل كان هذا fi في زمن zamanin الفترة fatarati wata da aka ce wannan ya zama a zamanin fatara wato na karancin annaba alaihi salam kuma an zo addini ya fara zuwa mutane fara yin shiga suna nan da wanjin wancan
وحيث ينبأ مجرد mujarradin التوحيد tauhidi mujarradin tauhidi anan yake amfani وقيل بل هذا من مجاز jaji الكلام kalamil العربي arabi wata wadda aka ce wani yana daga cikin wajaji na zancen larabawa الذي suratu سورته shakku الشك wa ma'anahu taqiq wanda surarsa shakka ce amma ma'anarsa tabbatarwa
وهو يسمى tajahul al-arif العربي a wajen masu ilimin balaga suna ce da shi tajahul al-arif
وله أمثلة أمثلة في كلامهم wato aguna da musamsala misalai da yawa a cikin maganar larabawa كقوله ala تعالى kamar faɗan maɗaukakin sarki لعله ya tazakkaru aw ya fasha يخشى.
kaga ba rashin ya shakku wani a ciki ya tazakkaru aw ya fasha يخشى.
tajahul al-arif إيه.
للتحقيق وقوله وقوله da faɗarsa maɗaukaki وإنا أو إياكم na alamu لعلى da auki هدى da أو dalilin في mubin دلال مبين.
kaga shi ma ba shakku ba ne inna auki ya kula a zahudan auki da dalilin mubin mu ko ku إيه.
waye akan daidai ko wata wata kaga ba a shakku akan wannan to lanzan laraba ne ana yin wannan فأما من أثبت وصفا ونفي صفته amma wanda ya tabbatar da wasfa siffantawa wani fassifata kuma ya kore siffa فقال أقول عالم zan ce alimun Allah masani ne kaga ولكن asbatar لا wasfa علم له walakin la ilma lahu to ya kuma kore sifa to ومتكلم Allah mai zance ne ولكن لا كلام له sai dai ba zance gare shi kuma وهكذا في سائر sa'ir sifat الصفات ala mazhabil لا mu'tazila مذهب المعتزلة eh haka na sauran sifofi a bisa mazhabar mu'tazila su akan haka suka tafi
فمن قال بالمال bil ma'ali بالمال bil ma'ali ma'ali shine mako magangaran zancen yadda za ta koma لما يؤدي إليه ilayhi qawluhu قوله wanda zancensa zai kai gare shi waye su kuhu ilaihi mazhabu مذهبه wato kuma mazhabarsa za ta kora shi ta kai shi nan To.
to kafara to zai kafara kafarta shi li annahu iza nafa al ilma in in tafa wasu wasu fa'alimi alimi in ya kore in ilimi ya koru Eh.
to sakwantuwa zama mai ilimi shi mata kora
iz la yusafu bi alimin alimin illa illa man lahu mallahu ilmu ilmun ba a sakwantuwa da cewa na alim ne sai wanda yake da ilimi to haka annamu haka Sarrahu annamu inda- sarrahu inda hu bima ajara ilaihi ilayhi qawluhu wato sun roƙar wato bima adda ilaihi qawluhu da abinda madarsa za ta kai gare shi wa haka za inda haza sa'ir kiraki farfarki ahli ahli ta'awili ta'wili min ash-shubhati Min- wal qadariyati wa ghayrihim haka wal yake a qadariyati.
cikin sa'ir firaki ahli ta'awili min al-mushabbaha masu kamanta Allah da wani abu wal qadariyati da qadariya da wani su
wa gairihim man Da lam waninsu.
yar akhazum bimali qawlihim بمعالي قولهم ومن لم يرى أخذهم بمعالي قولهم qawlihim wanda kuma bai ga a yi riko da su ba saboda makomar zancensu za ta gangara Eh, wala alzamuhum mujiban mazhabihim wanda kuma mujibin mazhabinsu bai lazamta musu ba lam yara ikbarahum ikibarahum wato baya ganin a kafurta su
قال لأنهم إذا وقفوا على هذا كانوا domin cewa su iza wuqifu ala haza in aka tsinkaye su akan wannan kalu قالوا za su ce لا نقول ليس بعالم ba ma cewa shi ba mai ilimi ba ne ونحن ننتقي من القول ننتقي بالمحال.
من القول mu muna kore بالمحال.
magana ce bil ma'ali wacce magangararta za ta koma ال- الذي alzantumuhu lana wanda kuka lazamta mana shi muke korewa ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر da mu da ku duk mun yi itikadin cewa an yi haka kafirci ne بل نقول إن قولنا لا يؤول إليه على ما أرسلناه nahu cewa muna cewa fatar mu ba a juya ta ai tawilin ta wato izuwa abin da zai zama kafirci alama فعلى assalamu هذين akan abin da muka dora shi na asali فعلى هذين ma'akazai المأخذين ne a bisa wannan ruko guda ko hanyoyi guda biyu اختلف iktalafan nasu fi itifari ahli ta'awil mutane malamai kenan suka yi sabani wajen kafarta ma'abota tawili to wa idza fahimtahu fa za fahimta hu tahu in ka fahimci haka ittakhassa yatta ba halaka laka mujibu almujibu liktilafin nasu fi zalika wato abin da ya wajabta sabanin malamai a cikin haka zai fito tangarangan gare ka ka gane wasawabu wasawabu babu abin da yake daidai tarku tarku ikifarihin barin kafurta su wal iradu wal iradu da kau da kai. anil hatimi a bisa wajabta alaihim bil husra Bil ce sun tabi kar a yanke wannan
wa ikhraju wa ijra'u hukumi al islami alaihim da kuma zartar da hukuncin musulunci a kansu to fi qisasihim fi isasihim a cikin kissoshinsu to wa wirasatihim da kuma gadansu wa da munakahatihim auraye auratayyarsu wa diyatihim wadiyatin da kuma diyarsu ta kisa wa salati alaihim da alaihim kuma yi musu sallah in sun mutu wa dafnihim fi maqabir tabiyar musulmina muslimina da kuma binne su a makabartan musulmi wa sa'ir da kuma sauran ma'amatihim ma'amalolinsu lakinnahum gallatu alaihim yugallazu alaihim sai dai ana gallaza musu Biyu- yiwaji biyu- adabi da ladabi wanda jiki zai gaya wa mutum wa yadda shadidil zajira da zajr kuma tsawatarwa mai tsauri wal hajar hatta wal hajar da kuma kaurace musu hatta yarji'u an bid'atihim har bid'atihim sai sun dawo daga bid'arsu وهذه كانت سيرة الصدر الأول الأولى والأول sadar al'awwal min fihim wato as-sadr al'awwal zamanin annabi kenan alaihi zamanin sahaba to akan haka suka tafi sun yi hakuri da masu irin wayannan domin ka a girgije mutane a raba musulmi su rarrabu kuma a raunana musulunci akan yi hakuri da su akan wannan
فقد كان نشأت على زمن الصحابة وبعدهم في التابعين في في التابعين التابعين من قال بهذه كان بهذه الأقوال من الأقوال من القدر القدر رأي الخوارج والاعتزال خوارج الإتزال yace na sha ala zamanin sahabati ya faru a zamanin sabon annabi alaihissalam da ko bayansu a cikin tabi'ai wanda ya faɗi irin waɗannan kalmomi daga ƙaddara min alƙadari ra'ayil khawarij da kuma khawarijawa da kuma mu'tazila
فما أزهوا لهم amma أمرا azahu lahum qabran duk da wannan ba su Eh.
ware musu kabari ba su fidda su daga cikin makabartan musulmi a ware musu ba a yi ba ولا كتبوا da ahadin لأحد minhum mirasan ma'ana ta daushi ne mana wu mana uli adamin hum mirasan ba su hana kowa gado ba لكنهم ajaruhum أجروهم sai dai sun kaurace musu wa وأدبوهم addabuhum bidarbi بالدرب sun musu ladabi da bulala Wannan wannan fi da fai- zuwa a tsare su والقتل على قدر da أحوالهم kuma kashe su gwargwadon halin fitinarsu لأنهم فساقون fasakun domin fasikai ne sun fita daga cikin da'irar shari'a دلال lalun batattu ne wasatun masu saban Allah ne أصحاب kaba'irin كبائر inda Inda al-muhaqqiqin al-muhaqqiqin.
ma'abota kabira ne manyan zunubi a wajen malamai na shari'a wa ahli sunnati da Wa ahli ma'abota sunnati.
sunna ممن لم يقل بكفرهم منهم wanda bai faɗa cewa a kafirta su ba a cikin su sun tafi a haka تو خلافا لمن رأى غير ذلك.
غير ذلك sabanin wanda ya ga wani haka والله موفق للسواد Allah shine mai mai gamdakatar zuwa daidai قال القاضي أبو بكر alkali abubakarin ya ce وأما مسائل الوعد والوعيد amma matsalar wa'adi wal wa'idi والرؤية warru'ya ce da ru'ya والمخلوق da kuma kaluki والخلق الأفعال af'ali da kuma halittar ayyuka وبقاء الأعراب kuma wanzuwar aradu wato wato abubuwan da ba ba ba jasi ba jiki bane تو وتولد watawalli da وشبهها kuma haihuwa من shibhi ta da الاتفاق makamancinsa minar da ƙa'iki wanda suke masu zurfi فالمنع في إكفار المتأولين fiha audahu فيها أو ده wato hane wajen kafarta masu tawili a kansu Eh.
a wudahu shine mafi fitowa fili إذ ليس في الجهل بشيء ومن min haji halin billahi ta'ala domin jahiltar wa- wani abu daga cikin wannan bai shiga cikin jahilci da Allah ba تو ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل من شيئا منها.
جهل شيئا منها kuma babu jima'in musulmi a bisa kafarta wanda ya jahilci wani abu daga wannan تو وقد قدمنا في الفصل قبله mun gabatar a cikin fasalin da yake gabaninsa من الكلام na zance وسورة suratul الكلام kilafi da ala da sura ta saɓani في هذا ya haza a cikin wannan ما أغنى عن adalci إعادته abinda muka gabatar ya wadatar zuwa a sai an sake maimaita Bi Ba sai sake haulillahi faɗarsa ba.
ta'ala.
bi haulillahi ta'ala shine wannan sai wanda ya karanta firar wajen su mu'tazila akan alwa'd wal wa'idu da ru'ya shine ta ganin ubangiji a kiyama sun ci san ba za a ganshi ba kaga su zama sharidu akai suka tafi eh shi zaki cewa a ganin Allah subhanahu wata'ala wato ya tabbata ga annabi alaihissalam amma lil mu'minina iz bi ja'iz ulqat hadha wa lil muhtari dunya sabatat mu'mine za su ganshi annabi alaihissalam ta tarawna rabbukum kama tarawna al hilala inda ke ganin jinjirin wata ba mai turmutsun mutu aka zaga ubangiji kalla innahum arrabihim yawma izin lama hajjubuna sama innahum lisalul jahim wanda za su zo a kare su za su gani ba wannan wuta za su shi zama ce sai ce ba za a gani ba da kuma makhluk don haka qur'ani ya ce makhluki da kuma khalqil af'al cewa bawa shi ke halittar ayyukansa da wannan abu sai da kai masu zurfi to wanda bai ja'i ja'i wannan ba za ka kafurta shi ba eh alhamdulillah قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة السلام عليكم
karanta ayar ƙarshe ta surat al-fatih muhammadu rasulullah salama wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana har zuwa ƙarshe mutum zai iya karanta kafa ɗaya sai salatu annabi alaihi salam goma zai iya yin uku zai iya yin biyar zai iya yin bakwai har zuwa da talatin da ɗaya tun daga yau har zuwa ranar sallah kowane adadi mutum ya kawai ya salati goma ya addu'o'in da yake so tare da wayancan da da kawada ba dina su za a yi ba subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wannan za a ci gaba hailala za a ci gaba salatin annabi alaihi salam za a ci gaba istighfari za a ci gaba wannan din ita ma haka za a ci gaba Allah ya dace da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam
Assalamu alaikum. Akan mukan lawo a aljanna wato ganin Allah ya fi aljannar daɗi.
sai na na tura aljanna abinda yake cikinta ai magana ce ta mata bukata ce ta al'aura sai abinda ya shafi haran ɗano su zama su madara su waye sai wanda ya shafi ado da kwalliya dole su ne a ciki amma ganin ubangiji sun talar ya shafa wannan da shi ne wani masani ke ta laisa kasa diminar jinani na iman gaira an ne uridu hali araka ba bukata ta ni'imomi wannan bakwai don a cikin aljanna zan ga allah wannan allah kawai shi ne ba abinda za a iya kwatantawa sau da mutum ya karbi yadda ubangiji yake da siffa da zub yadda ya halitta halitta ya tsara abubuwa a ce wannan allah zai sa ka gan shi allah ne ya san me a cikin wannan kuma sai yadda an yadda sai ya buɗe su da kawayensu aljanna a wajen wannan suke su ne tangarangan ɗin waye yan aljanna aksar aljannati bilhun sauran mafiya kusa su ga aljanna saboda bukatar farji da ta ciki su sun wuce wannan wannan zai yi amma a budin samancan alhamdulillah
Allah ya saka da alkai. Alkatuwala wannan tambaya yake yi cewa ya ji ana maganar a cikin kabararruka da suke makabarta akwai kabarin da in an je kansa ana samun mustajaba shi ne mai gane abin da yake tambaya a tare ban faɗa ba a nan eh dama cewa yi Sunan ba za a yi magana na ba
na shi ne salamu alaikum
wannan kuma yake tambaya yake cewa alga ta malam ah, idan sallar idi ta zama ranar juma'a to menene raduban da suke kan mutum domin ya ji ana wan- wani yana cewa idan sallar idi ta zo ranar juma'a to mutum ya je sallar idi ba sai ya je juma'a ba to ya abin yake sai ya azhar kawai To, ah, shi wannan ta ɗauka ma na taɓa yin magana a kan wannan ai yanayin zamani ne dai kawai da izo da ake ta yin abubuwa su makarantu a musulunci siffarsu da kuma kirarinsu da kimarsu shine nutsuwa abu hanifa abinda suke cewa an same shi wajen nahu shekan wa kora dattijo ne mai nutsuwa karatu nutsuwa yake bukata wannan abin da ya faru zamanin annabi alayhi salam wanda ya faru zamanin sana usman radiyallahu anhu ba masallatai da yawa a duniya a lokacin kusan banza masallacin madina da na maka kusan wani masallacin guda ɗaya kawai ake da shi babba to dai jama'a in za su yi sallar idi madina suke tahowa sannan za su yi sallar juma'a madina suke tahowa to mutum ya taho madina ya ci kilomita goma sha biyu ya ci kilomita ashirin tun asuba ya zo madina kuma an yi sallar ma- asu- an yi sallar idi da hantsi sannan ya sake komawa garinsu wannan tafiyar mai tsawo sannan kuma ya taho sallar juma'a akwai mashaka in kuma aka ce ya ci gaba da zama a garin madina ba shi da yan uwa ba shi da wani gida da zai zauna sai ya tankwara har zuwa nan saboda ka annabar rahama da shirya alaihi salam sai ce wanda dai sallar idi in ya koma garinsu to ba sai ya dawo sallar juma'a ba wannan shine abin da aka gina aka yi amma ga gidanka ga sallar juma'a sai ka ji wannan dalilin da yasa aka hana baka ciki karatu nutsuwa yake bukata eh juma'a tana da rubanta nisa ne lokacin amma yanzu da duk an maida juma'a ba irin wadda musulunci tsara a ce tsakanin gidan ku na sallaci da nisa baka tafi kai gumi yasa shari'a ta ce ka shafa turare ka tafiya kilomita goma kilomita goma sha biyu ka zo masallaci so da ka juma amma tana da ɗanɗano da ta zo kowa zai gane wanda ko ne na kofar gidansa kurin da an yi da sallah sai fito daga shagon sai yadda shimfiɗa ya sallah wanda ɗanɗano juma take da shi da wannan amma in an yi tayi amma dai tsarin ta da yadda ake so na musulunci dai an karya shi shi ne wanda dai ya gawa za shi ba ya shafi ruwansa wanda ya gaza shi ruwansa in ya ɗauki wannan ya ce shi tun da hukuncin ne ya jaza shi ga kowa da kowa shi ke fahimtarsa ce aka wanda kuma ya ce a'a in yana kusa na masallaci za shi ma fahimtarsa ce shi ke ba muhalli za mu sami zan ga gungun mu numfashi suna rigima har gaba da iya ta shiga ciki ba a samu faraka tsakanin musulmi kiya musulunci samu hanya wadda za su dinga dara mu dinga za ake ake ta yi shi ne amin Allah ya saka da alheri Allah ya kai mu gobe Allah ya saka wa malam da alkhairi a wannan yana roƙon addu'a ce dan Allah malam a taimake ni a yi min addu'a saboda ina cikin wani hali na lalacewa al'amura
in mun shiga kasuwa ba daina zama masu ci da zuci ba ci da zuci sai mun samu kuɗi da sauri kuma daina zama masu haɗama in ga wani abu ya taso na wata hulɗa wadda nake ganin yanzu in aka yi ta za a samu miliyan ɗaya amma in ba ita aka wa dubu ɗari za a samu to ba wanda zai auna da hankali cewa wannan da za a samu miliyan ɗanya za a ƙare da ita sai a ki kallon wannan sai a yi kafin a samu wannan din to sai ya zama raditu miyar gani mata bil iyabi ya samu maguzarin sa kai ya kubuta sai ya zama yana addu'a zai samu wannan kun fiya ba sa lura da wannan haka suke ta yi wannan yake ja musu matsala sannan mutane za su dinga hudodi ba bisa inda shari'a ta ce ba to albarka ba za ta shiga ba amma in ɗan kasuwa suka yi in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai ihima wa in kazaba wa katama boye karbar katu bai ihima to wannan ya kamata yan kasuwa su duba Allah shi ba makhluki bane abin da ya aiko annabi Allah sai gaya mana yana gaya mana yanda zamu huda da Allah shi Allah ne ba zai canja ba ko mu bi shi ko kuma yi mana yanda yanki to dan haka aka gaya mana mu yi gaskiya mu yi amana to sai sa mana albarka in muka yi zai cire albarkar daga wannan shi kenan saboda haka ba sai an wato a kula da wannan sosai sannan na biyu a dinga tunani akan me yake shigowa ko me yake fita can kasuwa bukata muna bukata ya san wannan me ya shigo me ya fita in yawa dubu dari ta shigo masa to kuma a wajen kashewa ya kashe dubu ɗari da hamsin a kaga dubu hamsin ta shiga cikin ƙwar kuɗinsa in yana yanayi in ya zo wata shida ya bincika zai tara ya ƙasa da yawa to abin da yake damun mu a yanzu da iyali da iyaye da yan uwa makusanta da kuma jama'ar gari sun hana yan kasuwa nutsuwa idan mutum yana da magabata za su dinga ɗora masa nauye-nauye ba ruwansu da cewa me yake samu shin abin da suka tsora masan yana daidai da abin da ke shigo masa ko ya haura ko bai kai ba ruwan sai dai iyali mata da yaya su ma haka sannan yan uwa su ma haka duk wanda aka ga alamar samu to kwa zai dungun hannunsa ne kawai da kan za a dogara sauran jama'a gari kuma duk wanda wata musifa ta sama ka taimake shi to ya sake ya dawo iyalinka kullum sai ya kuna ce maka haɗi wannan izo wannan izo wannan izo haka za a yi ta yi to kaga yadda abin da yake kashewa karshe ya fi abin da yake samu dole ya ga yana yin baya wani kuma yana so ya fi yan uwansa ciniki ya so kaya naira ɗari ɗari ana sai da shi ɗari da goma ko da ashirin abokan cinikin suna wannan zai ce bari rufi su samu suna samun abokin ciniki guda goma ko ashirin shi so ki ringa samun mutum ɗari ana sai da abu wannan sai rage masa naira goma goma da an ga rage sai a yi wacce to shi ko dangin a kansa yake in an yi nisa su zai kwai to da ya kamata 'yan kasuwa su kula da wannan abubuwa eh sai an kula domin han kasuwanci fanni ne basira yake bukata ya zama kana da ido akan abin da kake dole kamata 'yan kasuwa su lura da wannan a daina tsora ubangiji abin da sakaci aka yi a kansa eh to mu kula da wannan sannan shi wannan da yake faɗar hakan da shi da sauran 'yan kasuwa da dama wani wanda wata ja'ifa ta same shi ta kare arziki in ya taba abu ya lalace to shi ma Allah diya yayi masa yayi mana Allah dafa mana sannan akwai kuma wani abu da shi ma muna da saurin kaiwa na kawo kudinka kaiwa na kawo kudinka muta da ya kasuwanci shi ma ba daidai abubuwan su yawa ake ba yana da kyau a ce an ba a hankali wajen wannan ko mutanen yau ba su lura da yadda magabata suke ba da su magabata za a yi wannan sai sun tsaya an yi addu'a a kan irin waɗannan abubuwa wani duk abin da ya shiga ciki to sai asara ta shiga kuna haɗawa din na ku zai narki akwai halitta haka ko kuma wani abin da yi wa Allah wani yi wani abin da ya ja masa irin waɗannan abubuwan to kun haɗa shi kenan to sai an yi addu'a ubangiji duk irin wannan ya kawar so da shi mutum wata irin halitta ce yanzu idan an zo ana dafa ana dafa zogale idan wata matar ta zo ta tora ice guda daya to sai dai a zubar da shi yanda ka san darbeji haka zai dawo haka jikinta yake wata kuma tana turawa ai rububi za har da kokawa sai a ji shi kamar zuma mutum ai zalikal majhul wani abu ne Allah ya saka ko girki ake na abinci wata ta tura abincin mu zai ciwo ba komai ko haka Allah ya halice ta ba kuma shi umanci ba ne zubi ne kurin ubangiji su haka ya soye mutane duk wanda ya gina shi aka haka haka zai tafi eh Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to ta ce zantattuka mutane a kasuwa shi ma yana haifar da abu kasuwa in aka shige ta in ba ciniki kamata a yi ta zikiri zama cikin rijalun latul ihim tijaratun wala bai'un an zikirin lahi wa iqamis salati da kafuna yawman ta taqallabu fihi alqulub wal absar kuma yan kasuwa tana jin tsoron Allah zikiri ne da lokacin sallah ba ruwan su ruwan abu amma a je kasuwa a saka fefai na mutane ana tattaunawa akwai haɗari musamman malamai mutane sun ɗauki malamai kamar shara juji sai ba a shara su zubo kuma su su ne wakilan annabi alaihi salam to duk wanda zai yi musu irin wannan to ya sani luhuma ahlillahi masmuma yadda zai shi poison ya lalata shi haka wannan zai masa a ƙarshe game da rashin lafiya a jikinsa ya samu kare a dukiyarsa ko ba zai gane ba kuma kafin ya mutu allah ya kama shi domin akwai malamin da yake canu da zai sa malamai ya dinga zagi to da annabi ne yake da rai haka zai masa domin su ne wakilansa wannan jin haushin abin da suke kora mutane a kai shi sa ke zaginsu don da ya yadda alheri ne to sai ya taimaka da ya masa addu'a shi ma ibi su to ana tsoron to ubangiji ya zo farkon surati muhammadin sallama me ya ce allazi na kafaru wasadu an sabilillahi adalla a amalahu wallazi na amanu mirisarata wa amanu bi ma nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim sai ce kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum sai mai zalika to sai yin haƙura ke nan eh kawon ta haɗin to gana to zalika wa annan lazina kafaru taba ulbaɗila wa annan lazina amani taba ulhaƙa min rabbi shi ne dalili wa'yancan adalla a malam wannan kuma asila ba lahu kuma ya faɗi hujjarsa wa'annan sun huɓanna karihu ma an zalallahu ala rasuli fa abada amana zuciya ba ta san abin da annabi ya so da shi sai Allah rusa ayyukansu gaba ɗaya to don zai sa malamai suna tsora mutane ke yake zagin su to abin da annabi alaihi salam ya zo shine baya su sai Allah rusa da abin ya lalata shi to haka shi ma wannan sai an yi hatta an yi hatta sosai kuwa yasa a ayar in ka zuwa guda uku zuwa hudu duk sai yanke abu ya faro da wayannan kafiran ya faro da wannan amanu yunan nuzul ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbin kaffara anhum sayyi'atin wa aslaha balahum to sai kuma ya dawo yace wayannan sun subma banna shi yasa wayan rusa aikin wayancan wannan kuma sun bi abin da aka rusa inganta shi ya gama raba mutanen duniya gida biyu sai wanda da ya zaba shi kenan wahadai na wanda jidai ne Allah ya zaba ga ba mutum hanya biya zaba wanda yake so illa dai kawai ya ce alam na ji allahu ainai ne wa lisanan wa shafatai ne tambaya ce alam na ji allahu ainai mutum ban sa masa idanu guda biyu tambayar da Allah yake shin akwai mai ganin gyara ba inda Allah ya kamata ya saka shi ba a ya saka ba kuma ya ganin da ba haka aka yi ba sannan harshe na sa shi a mahallinsa a wanda yake ganin akwai gyara ba na ya kamata a sa ba to ta yi wannan tambayar sai ce wa hade na wanda ji daidai hanyar da na shar'anta ta fi wannan hikima na baka zabi zabi in ka san a wancan ba gyara to abinda na tsora ka a kai shi ma ba gyara har ya fi wancan kyau shi sai wannan tambayar ya baka in ka yadda wannan daidai ne to wancan ya fi wannan kyau abin da ya shar'anta na sharace kaza za ka yi karkai kaza ya kaza karkai kaza shari'ar ta fi ƙira jikin mutum inganci da kyau ya za ce na baka zabi akwai hankali kaza ba an babu shi kenan Allah ce mu ke mu Allah ce ya yi mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.